أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauraro ina sallama din ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya dawo da mu ci gaba da wannan karatu na littafin al-mukhtasar al-akhdari wanda ayo shine harkan mu ta shida wanda kuma za mu tashi insha Allah a fasalin da yake magana akan abubuwan da ke wajabta wanka shine malami ke cewa faslun rabewa za mu karanta fasara sai a dawo a yi bayani faslun rabewa yajibu al-kuslu wanka yana wajaba min thalathati ashiya'a daga ɗayan abubuwa guda uku aljanabatu na farko ce aljanabatu janaba wal haidi da haida wan nifasi da jinin biki faljanabatu janaba kismani ta kasu kashi biyu ahaduhuma ɗayansu khurujul mani fitar mani bilazzatin da jin daɗi mu'tadatin na al'ada ma'ana wanda an ka saba da shi ne mu'tadatin wanda yake sababbe shi jin daɗi fi nawmin a cikin bacci aw ya qazatin ko falki bijima'in da saduwa da mace ko kuma kace bijima'in da jima'i kawai yawa aw gairihi ko wani shi wasani na biyu magibul hashafati boyuwar hashafa filfarji a cikin kafa ko kace a cikin farji diya shine filfarji a cikin kafa wa mar'a wanda ya gani fi manamihi a cikin baccin shi ka annahu yujami'u kamar shi yana yin jima'i da mace amma walam yakhruj minhu maniyun mani bai fita ba gare shi bala shay'a alaihi ba komai gare shi wa man wajada wanda ya samu fi thawbihi a cikin tufanai maniyan yabisan mani busashi ma'ana sai ya ga mani busashi amma la ya dari bai sani ba mata asabahu yaushe ko yaushe ya same shi igta sala yayi wanka wa a adama salla ya saki abin da ya sallata min akhiri naumatin daga karshen bacci na mahafihi da ya baccinta a cikin shi wannan sura din to zamu koma sai ayi bayani ana yace to wanka yana zama wajibi daga ɗaya daga cikin abubuwa guda uku shine yajibul gusulu wanka yana wajaba min salasati ashiya'a na taba ganin wata nuskha da aka sanya min salasati ashiya'in a min salafati ashiya'a shine daidai din wannan hamza din wasali sama za a yi mata saboda ka'ida ta nahwu na manu min asrfi kenan shine jibul gusul wanka yana wajawa min salafati ashiya'a daga ɗayan abubuwa guda uku na farko daga cikin su yace aljanabati janaba idan janaba ta kama mutun dole ya wanka kamar yadda ne bayani menene janaba din nan wato shine mani ya fita ga mutun ta hanyar tunanin mace ko kuma ta hanyar wasa da ita ko kuma ta hanyar saduwa da ita to dole sai a yi wanka ko kuma mutum ya sadu da mace din ko da ko mani bai fita ba to shine wanka ya jaba gaishe ko da mani bai fito mace din ba to ma'anar janaba janaba dai kenan shine idan hakan ta faru to da namijin da macin dukan su kowa su yayi wanka sannan wal haidi ma'ana ana nufin nan ba sai namiji ɗaya ba ko da mace ce ta yi tunani har mani ya fita gare ta sai ta yi wanka din shine ma'ana din yace wal haidi da yanke wa jinin haila shi kuma mace tana jinin al'ada na haida ya ɗauke to dole sai ta yi wanka shi ma yin wannan wanka ɗin wajibi ne idan ba ta yi ba dukkanin ibadun da za ta yi mai sabo ma Allah ne suke yi saboda ba ta da tsarki shi ne wata haida shi ma ta yanki sai an yi wanka sannan wani fasi da jinin biki ya ɗauke wa mace ta haihu ga jini ya zo mata amma daga baya sai jinin ya ɗauke to bayan jinin ya ɗauke to shi ma dole sai ta yi wanka nan gaba insha Allah wani sunan zamu yi bayani kan waɗannan jinin na haida ɗin da na nifasi a wani babi daban to an sani dusar da mace za ta haihu jini zai zo mata to idan jinin ya dauki ba wannan wankan da wasu suke na al'ada na ruwan zafi shi yake nufi da wankan ba ba shi yake nufi ba a'a in jinin ya dauki yake nufi ta sa ruwa masu kyau wanda suke masu tsarki ba sabili ba wani abu sai wanka da su shi yake nufi da wanka na biki din to sai malam zai mana bayanin bambancin rabe-raben ita janaba ɗaya ce to fal janabatu a ya ce ita janaba din nan kismani ta kasu kashi biyu haka kashi biyu ta rabu kashi biyu ita janaba ya ce a haduhuma ɗayan su ma'ana ɗaya daga ciki shine khurujul mani fitar mani bi lazzatin da jin dadi mu'tadatin sababbi ko kuma kace mu'tadatin na al'ada wato shine kamar da an ga sani a mutum sai ya zan yayi tunanin mace ne da sha'awa har manin ya fitar mashi ko kuma mace ce ta yi tunanin namiji da sha'awa har manin ya fitar mata to shine yake magana fitar mani din kuma yake shi da jin daɗi a to akwai wanda yake ba na jin daɗi bane ko ba ba wanda an ka saba da shi ba wato shine kamar da a ce mutum yana gudu da doki misali yana sukowa da doki sai mani ya fita gare shi kuma a lokacin shi ba tunanin mace ne ya kai ba wannan ba sai yayi wanka ba saboda wankan wannan fitar mani ba da jin daɗi ne ba ba kuma wanda an ka saba da shi din bane lalle yana fita ta sanadi haka nan din ba ko aka wa mutum duka misali mai tsanani har mani ya fita gare shi shi ma haka ko mace ko namiji ne duka dai abu ya faru ba sai an yi wanka ba saboda me saboda ba da jin daɗi ya fita ba shi ku kaida shi mani din yana fita ne da jin daɗi tare to shine yake cewa jin daɗi jin daɗi amma wanda yake sababbi wanda an ka saba da shi ya kuma yace wannan mani ya fita ne fi naumin a cikin bacci aw ya kazatin ko a falki ne wai ma'ana koda da kana falki ne kai tunanin macin ka fitar mani ya fita gare ka to sai kayi wanka koda kana falki ne in ma bacci ne kake cikin bacci ne kai mafalki kana saduwa da mace shi ma mani ya fita gare ka ko kuma mace ta yi mafalkin tana saduwa da namiji har mani ya fita gare ta ita ma to shi yake magana to sai dai an yi wanka to shine ma a cikin bacci ne shi wannan mani ya fita aw ya kazatin koko a falki ne sannan kuma da lokacin da ya fita din bijima in ya fita ne ta hanyar saduwa aw gairihi koko ba ta hanyar saduwa din bane shine ma'ana kamar yadda mun kai bayani da na cewa mafalki ne ko kuma a tunane ne haka ko kallon mace ko kuma cice ki kallon namiji har mani ya fita to shi ake magana din bi jima'in da saduwa ne ya fita shi mani na aw gairihi ko wannan shi to wannan shine bayanin da yake magana kan ainihin shi mani din fitar mani sannan sai ya ce wasani na biyu kuma watan yanda janaba take kawo mutum ya ce to magibul hashafati boyuwar hashafa shine bakin kan al'aura kan azzakarin mutum kenan idan bakin shi ya shiga a cikin farjin mace ko ma ta dabba ce ya shiga kai ko da ta luwadi ne wal iyazu billahi ya shiga bakin kan al'auran mutum ya shiga ciki to shi ma wanka zama dole sai an yi haka idan mace shigar da bakin kan azzakarin shi a cikin farjin mace to da shi da ita gaba ɗaya da sai sun yi wanka kuma ko da mani bai fita ga kowa din ba da sai an yi wanka kuma inda a ce zina ce an ga kama su wato biyasa a bakin kan alwar shi kina cikin alfarjin nata kawai kuma sai aka kama su ba mani bai fita bai kuma to sai an masu haddi saboda su lalle tabbas matsayin sun yi saduwa kenan to shi yasa yace boyuwar hashafa shine ma'anar shi hashafa din bakin kan al'aura kenan da namiji bakin shi yake nufi da hashafa din boyuwar bakin nan wajen fil farji a cikin farjin mace ko namiji ko ma na watan dabba ne to shine sai an yi wanka wajibi ne duka kowanne daga ci sai ya yi wanka sannan sai mala ya ce wa marra'a wanda ya gani fi manamihi a cikin baccin shi sai ga ka annahu yujami'i kamar yana yin jima'i kamar ana kai mafarkin ga kamar kana salwa da mace amma walam ya karuji min humaniyun sai ya zama ni bai fita ga mutum ba bala shi alaihi wannan ba komai gare shi haka idan mutum ya zo yana sai ya mafarkin gashi yana salwa da mace amma dai ko da tashi sai duba ba abun da ya fita gare shi lahiya lau shikenan ba sai ya wanka ba ko kuma mace ce ita ma ta yi wannan mafarki din tana salwa da namiji shi ma amma dai ba abun da ya fita gare ta bane bai fita ba shi ma ba sai ta yi wanka ba ita ma shi kenan kawai to shi ne ma'anan abin da ke nufi kenan sannan ya ce wa man waje da wanda ya samu fi thawbihi a cikin tufa ne sai ya samu maniyan ya bi san mani busashi amma sai dai la ya dari mata asabahu bai sani ba ko yaushe wai wannan mani ya same shi ya dai gani shi ga ainihin suratai amma bai san ko tun yaushe wannan abu ya faru gari shi din ba to sai malai ce to in mutum ya ga haka ne ya ta sala ya ji ya yi wanka wa adama sallah kuma ya sake abin da ya sallata min akhiri naumatin daga ƙarshen bacci na mahafihi wanda ya baccinta a ciki a cikin wannan sura din wai ma'ana shine ko da dauko sura sun ya sai ganta da mani to sai ya tuna wa ga surar shin ranan me ya kwanta ya bacci da ita in ya tuna misali sai a ce a misali sai a ce ai yanzu sai a ce ranar litinin ne misali ya sanya ainihi wannan sura din to sai ya tuna aiko yana jin ranar juma'a da ta wuce ya kwanta bacci da wannan sutura din to abinda za a yi zai ji yayi wanka duk sallolin da yayi da bakin juma'a din sadda yayi wannan baccin da wannan sutura kawowa wannan litinin din da yake cikin ta din to sai ya sake duk sallolin da yayi wannan tsakanin gaba daya shine ma'ana in ma an yi haka nan ko ma kwana nawa ne dai to ya tuna ya gani shi ne zuwa yau shi ne ya taba yin bacci da ita wannan sutura din to sai ya kaddara lalle mafarki ne da ita shi ya sahabanin ya fita to in ya yi wanka din duk sallolin da yi tsakanin wannan baccin da ya wannan da wannan sutura din haka waya wannan sadda gan shi din ya ga wannan mani to duk sai ya canza wannan sallah gaba daya sannan kuma amma da kamar yanzu a ce ya ga wannan mani ga sutura tashi bai san sadda ya same shi ba to sai ya tuna cewa ai sati ɗaya da ya wuce ya yi bacci da shi da waɗannan sutura din to amma bayan yin wannan baccin sai a ce kamar irin kwana biyu bayan ya yi wannan bacci din to kuma amma janaba ta kama shi wannan tsakanin ya yi wanka to sai ya dauka daga bakin sadda ita janaba ta kama shi wanda ya ji ya wanka gare ta kaga abin da ya kawo nan inda yake yanzu duk ya yi sallah ce da tsarki kenan iyaka da bakin nan abin da ya can baya ne zuwa sadda ya wannan bacci din kaga shine abbai abbai da tsarki to in yayi wanka din waɗancan sallolin kawai zai ran kowa na tsakanin sadda ya wannan bacci da wannan sutura din da zuwa kuma sadda da janaba ta kama shi ya wannan wanka to sallolin wannan tsakanin da kamar a ce ga misali wanda kowa zai fahimta sai a ce kwana bakwai yayi misali ya tuna yanzu sati guda kwana bakwai daidai da ainihin yin bacci cikin wannan sutura din to sadda ya wannan baccin da wannan sutura din to bayan kwana uku misali sai ya zama akwai janaba da ta kama shi la'alla ko ta hanyar saduwa ko ta hanyar mafarki ne wanda ya ji da ya wanka to wannan wankan da ya game mai duk da wancan din ka fahimta a ya wato yayi ya game ya wato wannan wankan da yayi kaga yanzu yayi mafarki can bayan kwana uku ga janaba ta kama shi yayi wanka kaga yanzu yayi sallah ta kwana uku kenan wanda baya da tsarki to kuma yanzu sai ya ci gaba da sallah ta sai an haƙaro kwana hudu kaga ya zama shine a cikin sati ne guda to shine sai yanzu sai ya gani din sai ya ga cewa gashi yana da janaba ya ga wannan sura tashi tana da wannan najisa sai ya tuna ga kuma sadda ya taɓa bacci to yanzu waɗancan sallolin na kwana uku na can baya din waɗanda su ya yi kamin wannan janaba ta buɗe ta kama shi to su dai zai rankuwa da waɗancan kwana uku da wanga na sauran kwana hudu da ya shi kuma daga baya sadda bayan janaba ta kama shi a wanka to su waɗannan sallolin ba su iya ranka su ba ina fatan an fahimci bayanin da kyau ta Allah ya samu dace to wannan shine abin da malam yake nufi cewa wato ya sake abin da ya sallata gabanin shi idan hakan ta faru din wato na wanda wanda ya ga wannan bacci din zai sa ya wanka kuma ya canza abin da ya sallata shine wannan kenan to wannan fasali kuma ya kare za mu shiga cikin fasali shi kuma wanda yake magana akan falallan wanka din to shine zuwa malam yake cewa faslun rabewa fara'idul ghusl falallan wanka an niyyatu niyya inda shuru'i lokacin shiga a cikin wankan kenan shine inda shuru'i lokacin shiga wal fawru da gaggautawa wal dalku da cicudawa wal umumu da gami ciki da ruwa ana yace fasalu kenan na farilla al farilla wanka shine faradil gusul kamar yadda an san komai yana da farilla watan wannan da dole sai an yi in ba a yi shi ba kuma a wannan abin bai yi ba na farko ce niyya zaka idan mutum ya wanka na jinaba ba tare da yayi niyya ba ko mace ta yi wanka na haida bayan jinin ya dauke kenan amma ba sai niyya ba ko jinin biki ba ta yi niyya ba to wankan bai yi ba haka niyya sharɗi ne kuma niyyar nan kamar yadda muka sha faɗi ba wai sai faɗi ga baki ba don ka ce ka yi niyyar wankan ga baki ka faɗi na wata gusul jina ba ta misali ba komai ba ba laifi kai ba amma dai ba dole ba ne wannan in ka yi wankan ko da baka faɗi ga baki ba inda zuciyarka dama sar da za ka yi wankan shi kana nufin za ka yi wannan wankan ne to wankan da aka yayi ba matsala to shine ma'anan farillan niyya kenan ko ga wannan shine niyya inda shiru'i lokacin shiga ma'ana sar da za ka fara wanka din to sai ka tabbatar da kayan niyya sar da za ka yi wankan kamar bai kai da baka faɗa lokacin baya cewa la lokacin da Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu anhu ya zo a Najeriya Kano ana zaune kawai sai ga wani daga cikin malamai sai wani ya tashi ya yi waje can jim kaɗan sai gashi ya dawo da jikin shi sanyi na ruwa hakan ga shi wai tambaye shi lafiya ya ce ai abin da ya sa waya to wai zanaba ta kama shi ɗazun ya yi wanka to ya manci bai niyya ba wurin wankan shine ce canza shine shi ya ce ah ya za a kai ko yanzu ka yi wanka na janaba ka sa a kai ma ruwa makewayi ka je ka te ka yi wankan duk dai baka yi niyya ba duka te ka yi shi kuma shi abin da ya dauka sai ya furta ga baki ne to shine shi kuma shehu ne yana son gara mai ai ko baka furta ga baki ba tunda zuciyarka ta riga ta yi niyyar ne to ai wankan ka yayi to wannan kaga dama shehu ya wayar da malamai kwarai ga cikin wasu al'amuran na addini to shi yasa kaji mai ziya yake cewa an-niyatu hiya al-qasdu fil qalbi dama niyya ita ce nufi a cikin zuciyarka shine ma'anar niyya din to sannan malam ya ce watan walfaro da gaggotawa in ka zo wajen wanka ba a so kana yin wanka kana tsayawa wasanni kamin ka wanke wancan gaba ma wancan ta bushe a a ba a son haka nan abinda ake bukata ya zama sadda zaka fara karatu sadda zaka fara wato ainihin wankan ka ka fara shi lokaci daya kuma ka hada shi lokaci daya shine gaggotawa kenan ba ana nufin bitsil bitsil kuma kai shi wanda zaka yi ba habba ya kyau ba a'a sannan waddalko da cicudawa wala umumu da game jiki da ruwa ma'ana ka tabbatar da kana cicudawa wajen wanka shi yasa malamai suke cewa ma koda kamar ya zama kana ganin in zaka zuba ruwan kamar hannunka ba zai kai ba koda wani kyalle ne zaka samu wanda zai zama matsayin kamar soso gare ka wanda zaka sanya wa kana cicuda can wajen bayan ka da ko ina zai samu ne to ya halatta kana isa kyalle din kai to shine cicudawa da game jiki kuma ko ina zama ya samu ruwa ba inda luma take a can gaba za mu ƙara bayani game da yanda siga wankan kamar yan zuwa wajen musabbai kenan sannan sai malam ya ce wasu nan husunonin shi wanka din ya ce na farko gasul lere ne wanke hannuwa ilal ko aini zuwa wayan hannu kal wudu'i kamar alwala wato kamar yadda kasan ka saba alwala wato kamar yadda dai ainihin bayani yake a bari in yi bayanin dunkulewa da in muka karanta can gaba duk inda muka karanta din wanda kowa mutum zai gane yadda ake inda an kadosa abinda an ma'ana shine wato idan mutum zai yi wanka na janaba idan ka ɗebi ruwa ka je da suwa to idan ya zanga bokiti ne suke misali ko wani kwano to in ka zo kamin ka fara sa hannunka cikin ruwan kana ɗebowa kana zuba ga jikin naka to sai ka fara karkatawa ka wanke hannuwanka ka zuba ruwan ga hannunka kana karkatawa misali ka wanke hannuwanka har sau uku bayan ka wanke da kyau to sannan sai ka zanki sa hannun naka ciki kana ɗebowa ɗin to in ka zo na farko ma'ana bayan ka yi wannan ka wanke hannuwan naka to sannan kuma ana so ka kurkure bakinka kamar da ka saka kana alwala ka shaƙa ruwa ka fyaci ka shafi kunnuwa da dai sauran dukkanin gaban da ka san dai kana wanke wani alwala duka bi su tiriyan tiriyan ka yi wannan alwala gaba ɗaya amma ana cewa su ɗai ɗai ɗai zaka wanke ya malmakin kamar irin wanke hannuwa da aka yi su uku cikin alwala to in ka wanke su ɗaya ya isa wanke fuska da ake su uku shi ma in ka yi su ɗaya ya isa to sai ka yi wannan gaban alwal naka gaba ɗaya amma bayan ka fara wanke najisa da farko ka gane da farkon in ka zo din inda jikin ka ya bashi da najisa misali kamar kila akwai inda kake da mani misali ko kuma idan mace shi za ta yi wankan al'ada akwai inda kila jini ya bata mata wani wuri to a fara wanke da al'aura kuma sannan sai a wanke duk inda najisa take to sannan sai mutum ya yi ainihin wannan alwala da ake yi din bayan ya yi ita wannan alwala baki ɗaya sannan sai ya wanke kai ne ya fara kan hoto ruwa da hannuwa ne su uku yana zubawa ga kai ne yana wankewa sannan ya wanke bangaren jiki ne na dama bayan ya gama wankin kan kenan sannan ya koma ya wanke bangaren jikin shi na hagun sannan sai ya ci gaba da watsa ruwa ko ina jikin ko ina tabbatar da ya samu daidai to wannan shine wanka kuma in mutum ya ga dama ita wannan alwala din sadda za ka yin ta da farko din kana iya gabatar da ita amma su kawahuwan ka sai ka ba sai ka wanke su ba sai ka bari in ka gama alwala da ka kai ga wankin kawahuwa sai ka bashi bakin nan sai ka yi wankan ka gama gaba ɗaya sannan sai ka yi da wanki ƙahuwan naka sannan shi kenan sai ka sai ka shi kenan wankan ka ya cika kuma wannan alwala da kai in kana yin sallah in za ka yi sallah ya halatta kana yin sallah da ita amma abin da a sharadi ya zama bayan sadda ka wanke wannan al'aurar taka din ka wanke sauran duk kazanta da ka ci gaba da wanka har ka ƙara wankan naka baka shafi al'aurar taka ba to in ka yi haka nan ne in dai haka gama baka shafi alwala ka ba to wannan sallah ya halatta kana iya yin watan wannan alwala da kai ta wankan ya halatta kana iya sallah da ita amma in ya zama cikin wankan naka kuma ka shafi alwala ka to wannan alwala ba za ka yi wata ibada da ita ba sai ka canza wata alwala amma yin waɗanga sigar ta wannan alwala din sannan ka yi wannan ne ana so yana da muhimmanci ne kai in kai haka nan kana da lada amma in baka yi haka nan ba wankan ka yayi kawai kana zuwa dai ka dai niyya kawai ka ci gaba da wankan ka kawai dai in dai ka tabbatar da jikinka ko ina ya samu ruwa kuma ka ci cuɗa lalle ka game ko ina da ake bukata farallan ka cika su to shi kenan wankan ka yayi amma yin waɗannan alwala in ka yi kana da lada saboda ka aikata abin da ake so a yi din to wannan shine abin da ake nufi da shi wankan janaba din to shine malam ya fara da sunnoni yake cewa gasul ne na farko wanke hannuwa ilal ku'aini zuwa wayan hannu kala wudu'i kamar alwala yanda ka san kana alwala misali sai ka fara wanke hannuwanka su uku kamin ka fara shigar da su a cikin watan bokitin ko kuma cikin kwanon kana kan fato ruwa duk da yake wasu malaman suna cewa kuma duk da haka nan wai ka fara wanke da bakin cibiyar ka zuwa guwayonka sadda tsakamin ka fara wankan don shi zai baka damar ya zama haka kare ba za ka shafi al'aurar ka din ba to duk da yanda kai dan yayi ba matsala bane ba to shine wanke hannuwa zuwa watan kamin shigar da su a cikin alwala din sannan kuma ana cewa kuma in kamar dama sadda zaka shiga din kamin ka shiga cikin makiwayi din wajen wanka tun nan waje dama ka wanke hannunka da kyau dama ka wanke su ba su da kazanta komi yanzu yanzu dinga to ba laifi bane kana iya shigar da su din daga zuwan ka koda baka tsaya wannan wanke su uku din ba kana iya shigar da su ciki kai wankan ka kuma ba komi da kuma cewa kamar irin inda mutum zai je gebe wajen wanka na janaba ko haida ko wani abu yayi niyya amma iyaka kawai sai ya fada cikin ruwa ya ta kurma ciki shi ma wankan nashi yayi saboda wannan kurmar da za a yi ta ko ina ai ciki ne ko ina sai ya samu ruwa sai ya gami to shi ma wannan yayi amma dai in ya zama nan kana yi ne da bokiti sai ya zama ka ci cuda ba kai kawo watsa dai kurun ka ta ka baka cuda ba to nan kan ka ba farilla wankan ka bai ba sai ka ci cuda wannan kan to wannan shi ma da malam yake cewa kalo zai kamar yadda kake alwala haka zakai sannan wal malmaratu da kurkurar baki ma'ana bayan ka wanke hannu naka sai ka kurkure bakinka wal shaƙo da shaƙa ruwa kuma ka shaƙa ruwa kamar yadda ka san yadda ake shaƙa ruwa kurkurar baki shine ka zuba ruwa cikin bakin ka kurkura ka kurkura ka zubar ko da baka sa yatsa ciki ba ko yayi shaƙa ruwa shi ma ka shaƙa ruwa kamar yadda ka sani fisgar ruwa da hanci shi ma wannan yayi wal istinsaru da fyacewa kamar yadda an ga san dai mun sha bayani can ga wallahi shi ma to duk ɗaya ne haka na aka yi to yanzu cikin wanka kamin ka fara wankan shi ma sunna ne sannan wa gasul simakhil uzni da wanki watan ramin kunni simala ya ce abinda yake ce simakil ozon din nan ya ce wahiyar suƙubatu shi wata kafa ce a dakhilatu mai shiga fil ra'asi a cikin kai wato shine yana son ya faɗa maka menene abinda ake ce ma watan shi fatar kunne din sai ya ce to hanyar nan da take shiga cikin kunne to shi ake nufi da watan a simakul uzun din shine wahiya suku wata ita ce kafa addakhilatu mai shiga fil ra'si a cikin kai ina jin ba makaranta mun ga fasara ba ko sai mun ka ce wayar bayani kuma da bari mu dora sai ce wa amma sufatul uzni amma abinda amma ita kuma fatar kunne wancan yana maka magana ga ramin kunnen wannan kuma yana son ya gana maka fatar kunne shi kuma to shi ma'ana sahafatul uzni ne fatar kunne ko kace takardar kunne to shine wa amma sahafatul uzni amma fatar kunne fa yajibu gaslu zahiriha ya wajaba ya wanke bayanta wa batini ha da cikin ta da haka ciki da waje na watan fatar kunnen ka dole ne mutum ya tabbatar da ya wanke su to wannan shine sunnoni wato na shi wannan wajibi ne shi ba ainihin sunna bane wanke fatar kunni din to wajibi ne shi wannan ba sunna bane to wannan shine sunnoni na shi wanka sai kuma mustahabbai sai malam yace wa fadailuhu abinda an mustahabban wanka al bidayatu farawa bi ghaslin najasati da wanke najasa summa dhakari sannan al aura fayan wai inda ya niyya wajen shi ma'ana wajen wanke al aura kenan summa abail wudu'i sannan gaba al wallashi marratan marratan shudi dai dai dai sun ma'ala jasadihi sannan saman jikin shi wata tsilisu gasilin ra'asi da ukun tawar wankin kai ma'ana da wanke kai su uku shine wata tsilisu gasilin ra'asi da wanke kai su uku kace da ukun tawar wankin kai da yayi wa taqdimu shiqqi jasadihi al-aymani da gabatar da tsagin jikin shi na dama wa taqlilul ma'i da karamta ruwa alal a'dha'i bisa gabbai man nasiya lum'atan wanda ya manci lum'a aw udwan ko gaba min guslihi daga wankan shi ba dare ya gaugawa ila gaslihi zuwa ga wanke shi hina tazakurihi lokacin da ya tuna shi walau ba da shahari ko da bayan wata ne wa adama sallah ya sake abin da ya sallata qablahu gabanin shi wayan akharahu in jinkirta shi ba da zikirihi bayan tuna shi badala gusluhu wankan shi ya baci fa in kana in ya kasance fi a'dha'il wudu'i a cikin gaba alwala ne wa sadafahu gaslul wudu'i wankin alwala ya dace da shi ajza'ahu ya isan mashi zamu koma sai ai karin bayani wato shine mala yace a ya ce wa fada'iluhu mustahabban wanka na farko albidayatu falawa bi gaslin najasa ce da wanke najasa kamar yadda muka bayani tun farko shi yasa ne bayani wadda mun karanta mutum zai gane wai duk inda ka san najasa ta taba jikinka kamin ka fara wankan to ka tabbatar duk kawo wanke ta ko ina summa zakari sannan sai mutum ya wanke al'aurar shi in mace ce ta wanke farjinta namiji ya wanke zakarin shi to sannan su fayin wi sai yayi niyya inda hunan wajen bayan ya wanke al'aurar tashi din kenan sannan sai yayi niyya yin wanka din wancan yayi wanki ne don tsafta ya wanke najasa daga jiki ne ma'ana duk inda mani ya taba shi ko wani abu daban to shine ya wanke tukun sannan sai ya wanke alawar shi sannan sai ya yi niyya summa a'da'il wudu'i sannan bayan yayi wannan kuma sai ya wanke gaban alwala shi gaba ɗaya bayan yayi niyya din kenan sai ya wanke gaban alwala ta duk inda sai yana wanke wani alwala kamar da muka bayani sai ya wanke su marratan marratan shudi ɗaya ɗaya wanki guda guda za a yi sannan summa ala jasadihi sannan bayan ya gama sai ya wanke ki saman jiki ne ma'ana shi ne da sama aka so ka faro wankin ga ka fara wanki wani daga nan ƙasa ka yi sama a da sama aka so ka faro wankin jikin naka to shi ne sai ka gangaro ka yi ƙasa kenan sannan wata tilisu ga silin ra'asi da wanki kai su uku kamar yadda muka bayani shi ma din za ka sa hannun ka kan fata ruwa ka wanki kan naka su uku sannan wata kadimu shi kije sai da ila aymana da gabatar da bangaren jiki na dama shi ma kamar yadda muka bayani sai ka fara wanki bangaren jikin ka na dama sannan ka wanki na hagun sannan ka ci gaba da zuba ruwa ko ina don ka tabbatar da ko ina ya samu ruwa din sannan wa taqlilul ma'i da karamta ruwa alal a'da'i bisa ga gabbai ma'ana gar kai bannan ruwa ka sa ruwa kima daidai gurgudu wanda ba za ka yi bannan ruwa ba wanda daidai kima dai to shine ma'ana karamta ruwa kenan bisa ga wankin gabbai sannan ba ya kance amma an kashe dole su yi bakin awu kaza na ruwa ba daidai gurgudu da ba za su isa ba za ka yi banna ba dai sannan wa man nasiya sai malai kawo dama ko can in mun ka kula da kyau zamu ga duk fasalin da ya kawo to in ya kai kashi ne sai ya kawo mana wata matsala guda biyu ya yi magana kansu waɗanda ba cikin ainihin musahabi ko farilla ba yanzu nan ne in ka duba ya gama mana magana ta su farillan mustahabban wankan kenan ya gama su cewa farawa da wanki najasa sannan wanki al'aura sannan wanki gaban alwala shi daidai sannan kuma a faro wanki daga saman jiki sannan a wanki kai su uku sannan kuma a watan gabatar da a fara wanki bangaren jikin dama sannan na hagun sannan karamta ruwa kaga ya gaya mana guda bakwai kenan to wannan sun kare amma in kai wanka baka tsaya yin waɗangan din ba kawai dai ka dai niyya kawai ka ci gaba da wankan ka matukar ka ga mai jikinka dora ko ina wankan ka yayi ba matsala kuma a kiyaye wankan janaba ba a same sabili in ka sa sabili baka yi wankan janaba ba don ruwan sun ɓaci kenan saboda ka ba a sa sabili wajen wankan janaba ko wankan haiza in jini ya dauke ko wankan jinin biki in ya dauke shi ma ba a sa sabili to shine yanzu malam zai gaya mana mas'ala wasu guda biyu daga ciki bayan ya gama mana magana wankan sai yake cewa wa man nasiya lum'atan wanda ya manci lum'a au udwan ko gaba min gusulihi daga wankan shi kana wanka sai kan manci wani wuri misali kamar irin kamar bai wuce taba harcin ka misali kan harcin ka ba sai ya zama wurin bai samu ruwa bai samu ruwa ba ko kuma wata gaba ce su kutum misali kamar ko hannu kila ko kafa ko dai wani abu daga cikin gabanka sai kan manci wajen wankan baka wanke shi ba to shine malai ce ba dara to yayi gaggawa shi mutum ila gaslihi zuwa ga wanke shi din maza maza da ya tuna sai ya taya wanki din hina ta zakuri lokacin da ya tuna shi din walau ba da shahari ko da bayan an yi wata guda ne ka tuna aiko bayan wata guda da ya wuce na yi wanka amma na manci ban wanki ban na manci ban wanki gaba ta wuri kaza ba ko kuma na ballon a wuri kaza sai ka tuna ko da bayan an yi wata guda ne fa sai ci tuwa a da ma sallah kuma ya saki duk abin da ya sallata qabla hu gabanin ya gyara wannan wanka din don haka duk sallar da kai wannan watan nan guda duk sai ka ranka ta gaba daya in ma ba a kai wata ba shi ma haka ya danganta dai ko dai yaushe dai ne duk sai ka canza sallolin gaba daya ko ma an wuce watan ne sai ka canza waɗannan salloli saboda baka da tsarki duka yi su to shine ma'ana din sannan ci amma kuma ya sani wa ina karahu in ya jinkirta wankin sai ka tuna cewa lalle ka wannan lum'a malmakin ka maza maza ko gaba din sai malmakin ka maza maza da ka tuna ka ji ka maza maza ka wanki ta din sai ka yi zaune ka ci gaba da wasu al'amura naka to shine wa in akarahu in ya jinkirta wankin ba a daga zikiri bayan tunawar shi ba tsala gusulu wankan shi ya bashi da haka sai ya canza wankan gaba ɗaya ma sannan kuma ya sake wadancan sallolin fa in kana ya ce amma in wurin inda mutum yammanci bai wanki din ba ya kasance fi a adail wudu'i cikin gaban alwala ne wasa dafa hu gasulul wudu'i wankin alwala ya dace da shi a jiza'u ya isan mashi misali sai ya zama da wata gaba ce kamar kila hannunka ne zuwa marafiƙa misali sai kan manci wajen wannan wanka din baka wanki ba to sadda ka tura Allah kaga ai wurin Allah sai ka wanki shi to da ka tura Allah sai ka game shi ka wanki wannan wankin da kai alwala ya isa maka shikenan kai wankan ka lahiya yake bai da matsala wancan din saboda haka shikenan ko da ka tuna din tunda da ka wanki shi kin alwala ba matsala kawai duk salolin da kai baka da matsala yayi to shine ma'ana ko cikin hannu ne ko ga ya zama dai cikin dai gaba dai ko huska ce ko kafa ce ko dai menene dai cikin in dai na alwala ne sai ya zama wajen alwala mutum ya wanke shi to wannan ya isa mashi ba sai ya canza wani wanka din ba to shine wasa da fuhu gasulori in wanke alwala ya dace da shi a jizahu ya isa mai to wannan mustahabbai kenan na wanka da kuma wannan matsalar da ƙara kawo mana sannan sai mala ya ci gaba ya zai faɗa mana wasu abubuwan da bai kamata ba ga mai wanda bai adda janaba yayi ba wanda bai da tsarki kenan sai ya ce faslun rabiwa la yahillu bai halatta ba lil junubi ga mai janaba dukhulul masjid shiga masallaci wala qira'atul qur'ani ko karatun alqur'ani illa al ayata sai aya daya wa nahwaha da makamancinta litta'awwiz don neman tsari wa nahwihi da makamancin shi wala yajuzu bai halatta ba liman la yaqdiru ala al ma'il baridi ga wanda bai da iko na na taba ruwa masu sanyi an ya tiya zaujatahu ya zo matar shi mana ya sadu da ita kenan shine zo matar shi hatta yu'idda al'alata har sai ya tanadi abun yin ruwan zafi illa an yahtalima sai in yayi mafalki ne to falashi alaihi wannan ba komai gare shi ma'ana wannan fasali abinda malai yake nufi yace la yahillu al-junubi dukhulul masjid shiga masallaci bai halatta ba ga mai janaba mutum na da janaba ya zo ya shiga masallaci ba sai zai sallah ba kawai shiga ɗaya masallacin to bai halatta ba sai in yana da tsalki saboda masallaci wuri ne mai tsalki sannan wala qira'atul qur'ani ko kuma karatu alqur'ani shi ma bai halatta ba ga wanda watan yake da janaba ya karanta alqur'ani ba kamar a ce kila mahaddacin alqur'ani ne ko kuma ya dan haddace wasu surori yana da janaba kuma yana karatun qur'ani to ba ai haramun ne shi ma yace illa ayatan sai aya daya kaman mutum zai karanta aya guda wani hawa da makamancin aya daya shine kamar aya daya biyu zuwa uku duk ba laifi mutum yana iya karantawa ko shi yace litta'awizi saboda neman tsari kaman mutum zai karantawa addu'a irin ayatul kursi misali ko wasu masu kama da haka nan don neman tsari to ko da yana da janaba wannan an yadda kana iya karanta ayatul kursi za ka kwanta bacci ko wani abu da farin kana da janaba to ko kuma duk ba laifi ko kuma kana cikin tsoro ne ko wani abu sai ka karanta wasu ayoyin alkur'ani din don dai neman tsari wannan ba komi wani hawihi da makamancin shi ma'anar makamancin shi wato shine kamar sai ya zama kila mutum malami ne wani ya zo mashi da tambaya kuma yana tambaya ta akan wata mas'ala mai hukuncin kaza da kaza to wannan yana da dama an ba shi dama shi mana ya jawo ayat ce mai ilalle ka ji hukuncin ga wadaki saboda cikin alkur'ani Allah ya ce kaza sai ya jawo ayat ba laifi bane shi ma koda yana da janaba shine ma'anar wannan wani hauhi din mai neman tsari da makamancin shi ne wanda zai bada fatawa kenan to shi ma duka wannan ba komai da sun karanta din sannan sai malai ya ce wala ya juzu kuma bai halatta ba liman la ya kadiru ga wanda bai da iko alal ma'il barid na taba ruwa masu sanyi ka san da lalle ba za ka iya yin wanka da ruwan sanyi ba an ya ce zauje ta wuce to bai halarci zuwa mata shi ba kuma ka taika sadu da mataka kuma alhali ka san in ka gama sadu jima'i nan ba za ka iya yin wanka da ruwan sanyi ba to haramun ne menene yace hatta iddal alata sai ya tana da abin yin ruwan sanyi in ka tana da abin da zaka dafa ruwan sanyi da shi ya in ka kare zaka yi wankan da shi to shikenan wannan yayi saboda kan lokacin sallah yayi gashi ba ka da tsarki balle ka take sallah dai to shi yasa aka ce bai halatta ba ga wanda bai iya taba ruwan zafi din kuma ya je ya sadu da mata ba hatta iddal alata sai ya tana da ruwan zafi illa an yahtalima sai in yayi mafarki ne to falashi alaihi wannan ba komai gare shi kamar misali sai ya zama watan bacci ne mutum ya kwanta ba da gangan yayi ba sai kawai yayi mafarkin yana fasaduwa da mace ko ta yi mafarkin tana son da namiji kuma mani ya fita to kaga wannan ba ganganci bane to wannan ba komai in ya tashi sai ta yi da ruwan wanda za a yi da sannan ya je yayi wanka amma dai in dai saruwa ce zaka kai tsaye ka san ba zaka yi wankan da ruwan sanyi ba tun farko kuma baka da abin da zaka yi ruwan zafi misali kila ce ba shanar zaka kunna wuta ko baka da rashin da zaka kunna wutar ko kuma baka da ruwan da zaka dafawa wanda zaka yi wanka ko dai menene dai misali wanda zai hana a samu abin yin wankan to shine yace to bai halatta mutum ya zo mata shi a haka nan din ba to kuma na jin lokaci ya zama tsaya nan sai mun dawo mu tashi akan babin fasalin taimama muna fatan Allah mana jagora inda muka yi daidai Allah karɓa mana kurakuran mu Allah shi yafi mana mana jagora cikin dukkan lamuran mu baki ɗaya alfarman manzon Allah sallallahu alaihi dan uwan ku a cikin addinin musulunci Sunusi Sheikh Ibrahim dan Malam Nasarawa Godal Zamfara State Nigeria yake muku sallama wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh